والصلاة والسلام على نبيه المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اقتفى بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبيه المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اجتبى باقي تبا ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدى كسان شوا wannan masallaci iya nan ɗin kawai ya isa ya yi muku haka na masjidul ansar a garin kumo akko local government jihar gombe nigeria yau muna uku ga watan ramadan shekara ta dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da biyar hijiriya wanda ya dace da sha uku ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu miladiya za mu fara karatun littafin alwajiz fi aqidati salafi salih ahli sunnati wal jama'a wannan littafi na alwajiz fi aqidati salafi salih wani malami ne da ake ce shi Abdullahi ibn Abdul Hamid al-Asari ya rubuta shi akwai manya-manyan malamai na duniya da suke muraja'arsa fadilar Sheikh al-Allama Salih ibn Fauzan al-Fauzan malami na duniya a ƙasar saudiya akwai a sheikh al-fadila al'allama abdullahi ibn abdulaziz al'uqail akwai malaman da suka yi wa littafin muƙaddima a sheikh al'allama abdullah bin abdurrahman al-jibrin akwai ma'ali sheikh salih ibn abdulaziz ali sheikh akwai a sheikh professor nasir abdulkarim al-aqal akwai wani profesan muhammad ibn abdurrahman al-khamis akwai a sheikh dr saud ibn ibrahim al-shuraim limamin harami da sheikh muhammad ibn jamil zainu wannan duka sun karanta wannan littafin gaba ɗaya saboda albarkarsa kuma sun yi muƙaddima idan kun buɗe littafin ku kowane malami da aka faɗa a sai da aka kawo rubutunsa da mukaddimar da ya yi ga sunan duka kowa ya yi bayani ya faɗi abinda zai faɗa a kan littafin su ali sheikh su paul alfauzan alfauzan ka ta tafiya ka ta tafiya zuwa shafi na goma sha na ashirin ashirin da ɗaya har zuwa na ashirin da hudu shafi ashirin da hudu wannan littafin babban makasudin karanta shi shine wannan shine haƙiƙanin aƙida ƙudiri na ahlus sunnati wal jama'a wanda muke da'awa akai muke kira akai dole ne mai da'awa ya san haƙiƙanin ma'anar aƙidar ahlus sunna wal jama'a dan a bambance da'awar da ta yan bid'a um, muna da kishirwar mu san waɗannan maganganu don mu bauta Allah da su sannan kuma za mu fita daga cikin saɓani da yawa da yake faruwa a cikin wannan al'umma kuma dole ɗalibin ilimi ya zama mai basira da ido a kai ba zan karanta muƙaddima ta duka malaman ba saboda lokaci za mu karanta muƙaddima ta shi mai littafin tun daga shafi na ashirin da biyu amma dukkan ku za ku yi alƙawari gobe kafin ku taho nan sai kun karance maganganun malaman nan gaba ɗaya da muka tsallake ba mu faɗa ba a cikin littafin don ya zama idan ku ya buɗe sosai akan abin da za mu karanta idan ka san aƙida ahlus sunna shine zaka fita daga bid'a kar ku manta akwai waɗanda suna da'awar sunnan sunnan amma suna cikin bid'a fa ba sani ba wani ma za ga yana da'awa amma za ga yana ta taimakon bidiya a cikin da'awarsa ba tare da ya sani ba zai taimaka maka ka gane bambanci tsakanin da'i na sunna da da'i wanda yake mubtadi'i to kun shirya mu fara da sunan Allah tayyib shafi na 22 al-muqaddima kuna tare da ni إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون آل إمران يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا سورة النساء يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما تكن سورة الأحزاب أما بعد وأن فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وأن إتشاكي سيدي خطبة الهاجة السنة خطبة الهاجة دلوك تند منزان الله صلى الله عليه وآله وسلم زي مغانا تو ينعي wannan ko karatu zai yi ko daurin aure zai yi ko zai adiresin mutane sai ya karanta wannan ayoyi ya faɗi fa ina asdaqal hadisi kitabullah yana koya wa sahabbai wannan khutbatul haja akan al'amuran su na addini daurin aure hudubar juma'a ne in zai kullun in annabi zai juma'a sai ya wannan ko muhadara ko fadakarwa ko wani abu sauransu kutubus sitta kutubus sunna duk sun fitar da wannan ainihin wato riwayoyi kamar yadda za cikin sunan tirmidhi sunan nasa'i suna bi dawuda abu ya'ala a cikin musnad ɗinsa da imamu tabarani a cikin al-mu'jamul kabir da bayhaqi a cikin sunan da sauran malamai da haka yana da kyau malami mai da'awa lokaci bayan lokaci in zai gabatar da muhadara ko lakca ko daurin aure musamman daurin aure duk cikin sunan tirmidhi nasa'i ibn maja sun ruwaito in dai annabi zai daura aure sai ya karanta wannan kar ku zo ku bar abin da annabi ya koyar muna karantar da aqida ahlus sunna ne duk limami da zai daura aure to wannan shine addu'a da khutba da annabi yake idan zai daura aure kuma wannan shine zai bambanta maka tsakanin daurin auren musulunci na sunna da na bid'a in bid'a suna ta yin wasu abubuwa bismillahi an ka tuka ha bima kaza an ka tuka wa iya kaza wa iya ta kawo abubuwan da babu su a hadisi to muna yin karatu ne don mu kawo gyara mana yace ayyuha al-akhul muslim al-aziz hadhihi kalimatun muktasara wa muyassara kalmomi ne takaitattu masu sauki fi bayani aqidatu salaf as-salih ahlus sunnati wal jamaa قد حمل على جمعه وكتابته ما تعيشه الأمة الإسلامية اليوم من تفرق واختلاف يتمثلان في الفرق المعاصرة yace abin da ya ɗauke shi na haɗa wannan littafi da rubuta shi irin abin da wannan al'umma take rayuwa a ciki a yau na saɓani da jayayya wanda ya kawo mana ƙungiyanci a cikin addini na wannan zamani da jama'atul maujuda jama'a jama'a fi saha kungiya kungiya da yawa gata nan كل يدعو إلى عقيدته ومنهجه ويزكي جماعته kowace ƙungiya kowane malami ko waɗanda mutane suna kira zuwa ga aƙidarsu da jama'a su kuma suna tsarkake kansu hatta talata al'amru alal musulmi har musulmi abin ya rikice gare su wa asbahu fi hairatin min amrihim man yattabi'un mutane suka shiga cikin haira wancan kungiya kaza wancan dan kungiya kaza kungiyoyi ga sunan dai kowa dai yadda yi wasalan bilaila har sai karamin musulmi mai karamin karatu ya ga ya kasa gane wai wa zai bi a cikin kungiyoyin nan masha Allah malamai sun taimaka wajen raba kan mutane to gane hakikanin hanyar ahlus sunna shine zai kubutar da kai daga wannan sabanin abin ba hoto bane ba bajo bane ba kaza bane a manhaj ne wa biman yaqtadun mutane suna cikin rudani da za su yi koyi walakin walillahi alhamdu wal minna lam yu'dam al khair fi hadhihi al umma walan yu'dam ba za a taba rasa alheri ba har abada a cikin wannan al'umma idh la tazalu ta'ifatun minha mutamassikatun bil huda wal haqqi ila qiyamis sa'ah dole duk yadda aka samu rarrabuwar kai da sabani sai an samu wata al'ummar da za ta riko da shirya har zuwa tashin alkiyama insha Allah kamar akbar bidhalika الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم حيث قال لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق بذات بشيبة وتجمع تشيع الأمة سنة كان قسكية لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك ba zai cutar da su ba duk wanda ya tabar da su har sai al'amarin Allah ya zo musu suna kan wannan hadisin muslim wa qala sallallahu alaihi wasallama masalu ummati masalul matar la yadri la yadri awwaluhu khairun am akhiru wannan hadisin sahihi ne sunan tirmidhi ya rawaito shi kamar da albani ya inganta shi misalin al'umma ta kamar ruwan sama ne ba a san alherin a farko yake ko karshe ba ruwan sama ومن هنا وجب علينا التعرف على هذه الطائفة المباركة التي تلتزم الإسلام الحق دغنا يا زما واجبي gare mu mu gane wannan jama'a ta alheri ta kan gaskiya aqidar ahlus sunna wanda manzo Allah ya zo da shi wa tabbaqahu jilu sahabati wat tabi'ina jil na sahabbai da tabi'ai suka dabbaka wa tabi'in da mabiyansu bi ihsanin da kyautatawa جعلنا الله منهم Allah ya samu cikin su hadi aljama'a hiya alfirqatun najiya wannan jama'ar ita ce ake ce alfirqatun najiya wa ta'ifatul mansura duk sunanta ne a cikin hadisi ahlus sunna kenan wa tusafu hadi alfirqa wannan jama'a ana kungiya ana ambatan ta bi ahlus sunnati wal jama'a wa ahlul hadis ko dai a ce alfirqatun najiya ko a ce at-ta'ifatul mansura ko a ce ahlus sunna wal jama'a ko a ce ahlul hadith ko a ce ahlul asari wal ittiba' wahum man kanu ala ma kana alai su ahlus sunna kawai su ne duk wanda suke rayuwa akan abin da annabi ya kasance akai da sabon shi wa min hadha al muntalaq asra'tu fi talkhis hadha al wajiz daga wannan muntalaqi daga wannan take up shine muntalaq nashfara yin wannan talkhisi samari na wannan takaitaccen littafi al-muyassar fi aqidati salaf salih allazi istaqaituhu wanda na shawo shi min kutubi a immati salaf al-mashhud lahum bil adalati wal ilm na ciro ne daga littafan salaf magabata wanda an musu shaida da adalci da ilimi wa ittiba'i sunnati wal imamati fiha allati istaqawha su ma sun shayo ne ilimin minhajin nabi daga shirin manzo Allah sallallahu alaihi kabiran an kabir wa haristu an yakuna hadha alwajiz nayi kwadayin wannan a takaitaccen littafi yazo bi ibaratin mujaza a takaice wa uslubin wadih muyassar da uslubi mai sauki ba mai kunci ba ma liltizami bil alfazi ash-shar'iyyah al-ma'thura zan yi zan lazimci kawo muku lafuza na shari'a da aka rawaito shine masura an a'immati salaf qadra al-imkan li yastafida minhu kullu qari wa khususan an-nashi'in min abna'i as-sahwati al-islamiyyati al-mubarakati dan saboda masu ilimi masu da'awa su fa'idantu da wannan littafi kamar yadda yanzu ake karanta mu wa yakunu aunan لتحصيل مجمل عقيدة السلف الصالح littafin nan zai zama taimako ne gare ka don samun wato aqidar salafus salih lishabab almustaqim wal muhtadi hadithan yace bi suratin shamila muyassara ga yaro matashi tsayayye shiryayye wanda yake sabo ne kuma zan kawo maka shi da sura gamammiya mai sauki lianna ilmal aqidati ashbah bi silsilatin marbutah بعضها ببعض شيء إلى ما أكيدا كما السرقاني وتتنا حدد وتا فإذا لم يفهم المسلم العقيدة مجملا لا يستطيع استيعاب أجزائها وتفاصيلها إن دي مسلمي بيغاني عقيدة با تو بإساء يغانو قطرة قطرنتا قنتو قنتنتا da kuma tafsil ɗinta ba fashin bakinta malam yace walam adib shay'an min indi ni fa ban ƙara komai a wajena ba illa ma wajadtu anna min alwajibi bayanu sai abin da naga wajibi ne in bayani in fidda shi fili wa tawdihu wa unawwihu bi anni qad wada'tu fi akhir hadha alkitabi ina muku bayani ina sanar da ku cewa karshen wannan littafin na sanya muku qa'imatul lil masadiri allati atamattu alaiha fi idadi hadha alwajiz ainihin wato abinda ake nufi wato abin da na dogara da shi references almasadir wanda na dogara da shi don samar muku da wannan takaitaccen littafi wa khitaman a rufewa ahmadu subhanahu wa ta'ala wa ashkuruhu ala tawfiqihi li itmami hadha alwajiz wa arju Allah tabaraka wa ta'ala an yushima hadha albahth almutawadi ina fatan Allah ya sanya wannan bahasi wanda nayi tawadu ya zama ya taimaka shine isham fi islahi ma fasada min aqidatil muslimin wajen gyara abin da ya lalace na aqidar musulmi wa an yaj'alahu nafi'an lahum kuma ya sanya shi mai amfani gare su wa dafi'an lirruju'i ila kitabihi jalla wala Allah ya sa wannan littafi ya zama mai angiza mutane ne su koma kan alqur'ani wa sunnati rasulihi sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa kama ashkuru kullu man kana lahu fadlun alayya fi itmami hadha alwajiz duk wanda yake da falala a kaina ina masa godiya wajen kammala wannan littafi min ibda'i ra'ayi aw muraja'atin aw nasiha wajen bayanin ra'ayi ko muraja'a ko nasiha da yamin su dama in sun yi littafi suna ba malamai su duba wa fi muqaddamatihim yace daga cikin su na gaba ga ma akwai fadilatu sheikh sa'ud ibn ibrahim al-shuraim babban limamin harami wanda yayi taqaudi a shekarun baya ya duba wannan littafi sa'ud shuraim da fadilatu sheikh muhammad ibn jamilu zainu alladani tafaddala bi qira'ati alkitab su kam sun karanta wannan littafi wa taqdim da muqaddima lahu wa jazakumullahu khairan hada huwa aljuhd huwa juhd almuqil wada'tuhu bayna yaday alqari' alkarim wannan shine dan kokari dai na wanda bai da shi mai kadan shine almuqil fa in asabtu inna dace fa min Allah wa huwa almuwaffiq wa in akhta'tu inni kuskure fa min nafsi wa shaitan وإني أعمل إنا بور ممن يجد فيه مأخذا وندي يسامو وتمرك أنا كسكري ألا يبخل علي بالنصح كدي من روى دائما النسيح أسأل الله تبارك وتعالى ina roƙon Allah wannan shine aqidar masu imani masu ikhlasi in sun yi abu so suke idan sun yi kuskure a gyara musu kada mai da awaye waye gari wai in yayi magana ko yayi rubutu ko yayi fatawa wai shi ba za a gyara masa ba dan uwanka malami ko almajiri ko mabiyi in ya maka gyara a cikin magana ka shikenan ka kama kiyayya da gaba da shi wannan ba ikhlasi ya ce mu zama muna karban gyara rashin karban gyara nan rusa tafiya ne kawai in an maka ba daidai ba ka yi haƙuri ko ba fahimce ka ba ka yi haƙuri amma ka karbi gyaran da aka yi maka muna karatu ne don mai aiki da shi ya kamata mu ɗabbaka a cikin ayyukanmu almajirinka zai iya gano kuskurenka za ka iya fassara wani abu ba daidai ba za ka iya faɗa wani abu ba daidai ba yace Allah nake roƙo an yajal ala amali khalisa liwajhi alkarim wa an yataqabbalahu minni wa yanfa'a bihi almuslimin wa abra'u ila Allah ina barranta zuwa ga Allah mimman khalafa kitabahu wa sunnata nabiyya ga duk wanda ya saba alqur'ani da sunna bana tare da shi wa fahmi salafina as-salih da fahimtar magabatanmu na ƙware fa in waqa dhalika minni duna qasd in nayi kuskure ba tare da nufi ba fa inni raji'un anhu na dawo na canja ra'ayi fi hayati wa ba'da mamati har bayan na mutu وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين كتبه راجي رحمة ربه الغفوري شيني أبو محمد عبد الله ابن عبد الحميد ابن عبد المجيد آل إسماعيل الأثري العراقي yana zane ne nazil istanbul a turkey afallahu anhu allah ya masa afuwa a dulhijja 1416 tun lokacin ya rubuta littafin taif yanzu farkon littafin shine ta'rifatun daruriyya ta'rifatun daruriyya yanzu za mu san wasu definitions fassarori na wasu abubuwa masu muhimmanci al'aqida menene aqida al'aqidatu wani bai da aqida wani yana da aqida to wai me aqida me aqida wanda bai da littafi ya shiga ya hadu da wani ya rinka dubawa malin yace al'aqida min al'aqdi wa huwa ar-rabtu wal ibramu wal ihkamu wat tawassuqu wash shiddu ko wash shaddu bi quwwah ɗaure abu da tamki abu da ƙarfi walcima suka da haɗe abu da riƙe shi walmurasa aka cewa tarasu istawwa tarasu haɗuwa isbat wa minhu al-yaqin wal-jazm duk al-aqdu ne wal-aqdu naqidul hal aqad kishiyar kwanci abu ne wa yuqalu aqadahu ya aqiduhu aqadan wa minhu uqdatul yamini wan nikahi wala ta'zimu uqdatan nikahi daurawa قال الله تبارك وتعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان kullawa daurewa al'ibramu a shaddu bi kuwatin al'aƙidatu shi ne alhukumun ladhi la yaqbalu shakka fihi lada mu'taqidihi hukuncin da mutum ya faɗe shi baya ɗaukan shakka a wajen wanda ya yi ƙudurin aƙida ta ce in bauta wa Allah kenan babu wani wanda zai raba mun ƙafa wal aqidatu fid dini ma yaqsudu bihi al-i'tiqadu duna al-amal abinda ake ƙuduri ba aiki ba kaɗai ƙudiri ka aƙida wujudillah wa ba'athir rusul aƙida yadda ƙudurtawa akwai Allah kuma lalle Allah ya aiko manzanni aƙida ne wal jam'u aqaid jam'in kenan wa khulasatuhu ma aqada al insanu alaihi qalbahu jaziman bihi abinda mutum ya daure zuciyarsa ya yi jazama da shi fahu aƙida abinda dai ka riƙe ra'ayin riƙau yana zuciyarka baka rabuwa da shi sawa'un kana haƙƙan an batilan ko ƙarya ne ko gaskiya ne duk abinda ka ƙudurce shi ka riƙe ba gudu ba ja da ba shine mai aƙida to wani aluha kenan al-aqidatu bil istilah hiya al-umur allati yajibu أن يصدق بها القلب وتطمئن إليها النفس حتى تكون يقينا ثابتا لا يما لا يمازجها ريب ولا يخالطها شك wannan a istilahi kenan abin da ya zama dole ne zuciya ta gaskata ya siddiqu bihal qalbu kuma zuciyarka hankalinka ya kwanta da kai da shi ya zama yaƙini tabbatacce babu shakka layu mazu ha raibun kuma babu da shakku da raibu abu ɗaya ai in baka gane ba al'imanul jazimun ladhi la ya tatarraku ilaihi shakkun lada mu'taqidihi imani wanda babu shakka a cikinsa ga mai ƙudurin wa yajibu an yakuna mutabiqan lil waqi' dole ne imanin ya dace da waƙi abin da ke faruwa la yaqbalu shakkan ba wai a zuciya ka yadda ba amma a baki ka karyata wala zannan babu zato akan lamarin Allah fa illam yasil al-ilmu ila darajati al-yaqin al-jazim la yusamma aqida duk sanin abu da kai in bai kai darajar yaqini ba jazman to wannan ba aqida bane dole abinda kai yadda kai yaqini da shi shine aqida me yasa aka ce da shi aqida li anna al insana ya'taqidu alayhi qalbuhu saboda mutum ai yana kudirce zuciyarsa ne akai ce sa aka ce aqida menene al aqidatul islamiyya hiya al imanu al jazimu bi rububiyyati llahi ta'ala da uluhiyyar Allah da asma'ihi da sifatihi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadri khairihi wa sharrihi al iman kenan shine aqida islamiyya wasair ma thabata min umuri al ghaibi wa usul ad din da sauran abin da ya tabbata na gaibu da al'amuran addini da sushen addini wa ma ajma alaihi salafu salih da abin da magabatan mu na kwarai suka yi ijma'i wa taslimu tam lillah da miƙa wuya cikakke ga Allah fil amri wal hukm wat ta'a wal ittiba' li rasulih sallallahu alaihi wasallam al aqidatul islamiyya kuma du idza utliqat in aka saki sunan aqida islamiyya ana cewa aqidatu ahli sunnati wal jamaa li'annaha hiya al islamul haqq عقيدة أهل السنة الجماعة شين إسلام الحق الذي ارتضاه الله دينا لعباده وأن الله يدد شيء زما الدين قبائن شيء وهي عقيدة القرون الثلاثة المفضلة in baka gane me aqidar ahlus sunna ba shine aqidan waɗannan karnoni guda uku masu falala wanda aka fifita cikin sahabbai da tabi'ai da tabi'it tabi'ina wa tabi'ihim bi ihsanin ila yawmiddin العقيدة الإسلامية وللعقيدة الإسلامية أسماء أخرى سنة دون سنة عند أهل السنة والجماعة ترادفها وندا دو أبو ديني وتدل عليها منها دون ينشن سنة عقيدة الإسلامية التوحيد كوكما أتي السنة وأتي أصول الدين وأتي الفقه الأكبر وأتي الشريعة وأتي الإيمان هذه أشهر إطلاقات أهل السنة والجماعة على علم الأقيدة waɗannan sunan nakin su ne in kana karanta littattafai na tauhidi na aƙida malamai ahlus sunna suna itlaƙin irin wannan suna ga ilimin tauhidi ilimin aƙida islamiyya ko dai a ce tauhidi ko a ce sunna ko a ce usuluddin ko kuma ka ji an ce alfiqhul akbar ko a ce ilmul shari'a ai ilmul aqida ilmul iman da sauransu to ana cewa salaf ko to me salaf me salaf as-salafu fil lughati ma madha wa taqaddama abinda duk ya shude ya wuce shine as-salaf salafa shay'u salafan ay madha kurin was-salafu al-jama'atu al-mutaqaddimuna jama'at da suka gabata sune as-salaf أو القوم المتقدمون في السير جماعة da suka yi gaba a tafiya sune as-salaf a lugha falamma asafuna intaqamna minhum fa aghraqnahum ajma'in Allah ce faja'alnahum salafan wa mathalan lil akhirin a cikin zukhruf me fasara ayar ay ja'alnahum salafan mutaqaddimin liman amila bi amalihim mun sa waɗannan magabata ne sun gabaci wanda ya aiki wanda ya biyo su daga baya aiki irin nasu wadhalika liya tabira bihim man ba'dahum saboda wanda suka biyo bayan su su yi itibari su lura da su su yi koyi da su waliyatta'iza bihim al-akharun sannan wasu kuma su wasu da su shi yasa aka ce salaf kullum malami ahlus sunna zaka je yana cewa abi salaf me abi salaf abi sahabbai me abi salaf abi tabi'ai me abi salaf abi tabi'i tabi'ina me yasa aka ce da su salaf saboda su suka fi kusa da shari'a su suka fi kusa da annabi dan haka sun gabace mu akan sanin addini kuma lokacin su karancin wato bid'a akwai karancin bid'a akwai karancin tsoron Allah a rashin tsoron Allah imanin su a cike yake ba daga baya da abubuwa suka lalace ba mu dai yanzu wannan al'umma Allah na tuba wannan jama'ar a zo a ce wasu su bi mu Allah ya sauke to an ce abi salaf kullum shi malami ahlus sunna mai da'awa yana ce abi salaf salaf ana nufin abu magabata saboda waɗanda ba su gane ba sai su mai da abun ko wata ƙungiya ne ko na abu ai yan salaf ne ai abun da zai baka mamaki shi kaga malami mai wa'azi yana magana yana ce ai waɗannan salafawa ne kage wannan mutum yana tona wa kansa asiri yana nuna bai karatu ba in an ce salaf a bi sahabbai a bi tabi'ai to duk musulmin kwarai salafi ne in an ce salafi mai bin waɗannan mutane yanzu kai kana da wani shakka an ce in kana bin sahabbai to akwai wani malami mai da'awar sunna shi ba ba salafi ba ne ko salafi ko asari so in an ce salaf aljama'a almutaqaddimuna waɗanda suka gabace mu cikin as-sahaba wa tabi'ina kuma an ce da su salaf ne dan wato su zamanto masalan lil akhirin abun misali ga na ƙarshe masu zuwa shikenan wanda ya ce kai ina kake a wani bangaren kake sai ka ce ni salafi ne ana salafi me salafi ina bin sahabbai ne da shafi'ai ba kungiya wani abu ne aka kirkiro na daban sabon addini ba addinin da aka kawo mutane sabon addini wai wai wai shi salaf malami ba daidai ba ne shi yasa a rinka karatu akwai abin nan mutum ya faɗe shi bayan shekaru sai ya ji kunya wallahi kuna kuna ganewa wasalafu shine man taqaddama ka min aba'ika ko iyaye ma salaf ne wa dhi qarabatika alladhina hum fawqaka fi sinni wal fadli ko danginka ma wanda suke sama da kai a shekaru da falala duk salaf ne ai ولهذا سمي الصدر الأول من التابعين السلف الصالح شيسان متانا فرقونا تابع التابعين آه تابعي المجرن سأبا أكتش السلف الصالح مي السلف الصالح مقباتا نقري سأبا تابعي مقباتا نقري تو السلف بالاستلافة إذا أطلق السلف عند علماء الاعتقاد علماء العقيدة كينامكو علماء أهل الحديث كينامكو فإنما تدور كل تعريفاتهم حول الصحابة توكاجي su a istilahi in an ce salaf duk kewayen duk zagayen da definition ta'arifin yake tafiya yana nufin sahabbai ne ko kuma wani lokacin as-sahaba wa tabi'in in dai an ce abi salaf ana nufin abi sahabbai ko kuma abi sahabbai abi tabi'ai aw as-sahaba wa tabi'ina wa tabi'ihim min al-qurun al-mufaddala ko sahabbai da tabi'ai da tabi'i tabi'in cikin karnoni masu falala din nan sannan min al-a'immati al-a'lam al-mashhur lahum bil imamati wal fadl wa ittiba'i sunnati wal imamati fiha abi magabata shugabannin malamai da an shaida suna da falala suna da matsayi dole ka yadda sai imamu malik suna da falala sai imamu abu hanifa sai imamu shafi'i to duk wanda ya bi su maliku su shafi'i duk fa salafi ne to ya wani zai zo ya ce ni ba salafi bane ni ba na salafiyanci ba ka bin magabata kenan haka su waɗanda suka faɗi sunan abin da suke nufi kenan adalci ya kamata kai za ka yi bayanin sunanka da ma'anar sunanka bai kamata wani ya yi twistin ya canja ma'anar ya liƙa maka wani abu ba nisa kuna ganewa da haka babanka ma fa salaf ne kakanka ma salaf ne a lugha to amma a wajen malamai a islahi ana nufin sahabbai tabi'ai tabi'i tabi'ina wajtinabil bid'ati da nisantan bid'a wal hadar minha da ka tsantsan wa min ittafaqal wa man wa mimman ittafaqat al ummatu ala imamatihim da waɗanda bin waɗanda al'umma ta ittifaki akan limamai ne وعظيم شأن في الدين دي جلمان شأن الدين ولهذا سمي الصدر الأول بالسلف الصالح يسا كتشي متى نمفركو سلف الصالح الله يا بياني أتشان القرآن ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا كاغني wanda ya jayayya da Allah da manzan Allah wanda ya jayayya da manzan Allah bayan shari'a ta bayyana gare shi wa yattabi ghayra sabilil mu'minina ay wa yattabi ghayra sabilis salaf shine fassara suwa ne almu'minuna fi sadr al-awwal as-sahaba at-tabi'un dole mu to in to yanzu laifi ne dan ka bi hanyar su to ga qur'ani ya soki wanda ya kibin salaf to kai ka ce kai ba salafi bane kai ba ka salafanci kaka bayyana jahilcinka yanzu misali malam irin su imamu malik kowaye in zai kira shi a duniya dole ce imam ka taba ji an ce maliku kawai wallahi sai dai ka zance amma wallahi dole ka ce imam don li'annahu imam mutum ne mai tsoron Allah imam malik zambalelin mutum dogo mai kyan halitta da gemu a fuskarsa a cike da tsoron Allah ya lallabe fuskar shi kawai malam da ya hau hanya ba da wuri yake bai da bindiga lil'imama duk wanda ya ganshi kawai dole tsikar jikinka ya baka guri ga bawan Allah nan ka ba da wuri yau bawan Allah nan saboda matsayinsa da daraja misali ɗaya na baku li'imamatihi mutum zai iya hawa mumbari yayi awa guda yana wa'azi akan magana Imam Malik kawai akwai wanda zai yi jayayya da kai don kace Maliku ya ce li'annahu imam Allah ya sa albarka a rayuwar ya kai matsayin da in ya faɗa dole a ji duba almajirarsa imamu shafi'i dole ka ce imamu shafi'i imam imam wanda fa aka ce imam imam din ne daga ciki imam abu hanifa imam sufyanu sauri imam zuhuri imam imam waɗannan bin su bin abin da suka zo da shi na addini shine salafancin ku tsaya ku fahimci karatun nan ku ɗaliban ilimi ne kuna koyar da mutane ku gaya mutane gaskiya ku musu sharhi mai kyau su gane wani lokacin rashin bayani yakan sa a ɗora mutane akan bata kun gane? tayyib والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار كاج سلفا وانقاسنا والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار شيني كما أنا السلف وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم wannan hadisin sahihi ne riwayar bukhari da muslim wannan riwayar ita ce mafi inganci khairun nasi qarni amma hadisin khairul quruni qarni khairul quruni bai inganta ba fa ku daina faɗan khairul quruni sai dai ku ce khairun nas khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma shine riwayar bukhari muslim to kaga duba yanda annabi ya bayanin salaf a hadisin nan mafi alherin mutane karni na yan ce karni shekara ɗari wanda suka rayu da annabi daga rayuwarsa har shekara ɗari sannan wanda suka biyo su wata shekara ɗarin sannan wanda suka biyo su su ne sahabbai tabi'at tabi'ina tabi'ai tabi'at tabi'in su ne al'ummal khairiyya to in an ce mutum mabiyin salaf ne to me bin waɗannan ne wa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama وصحابته والتابعون لهم بإحسان هم سلف هذه الأمة خلاص منزل الله دين كنسا da sahabbansa da tabi'i tabi'ina su ne salaf din wannan al'umma da haka in mutum ya ce shi salafi ne to mai bin annabi ne mai bin sahabbai mai bin tabi'ai da tabi'i tabi'in wa kullu man yad'u ila misli ma da'a ilayhi rasulullah da kuma duk wani malamin da yake da'awa yake kiran abinda annabi yake kira akai sallallahu alaihi wa sallam فكل من وافق الكتاب والسنة عفوا وصحابته والتابعون لهم بسان فهو على نهج السلف duk wanda yake kira akan da'awar annabi da sahabbai yana kan manhajin salaf shikenan wa tahdidu zamani laysa shartan fi dhalik ba a haddade zamani ba sharadi bane haka bal shartu sharadin shine muwafaqatul kitabi was sunna fil aqidati wal ahkam was suluk bi fahmi salaf ka dace da aqida ka dace da sunna kuma addinin ka kayi shi a bisa fahimtar salaf ko aya ce dole ka fassara ta a bisa yadda salaf suka fassara wannan shine zai kori fassarar yan bid'a masu fassara qur'ani da ra'ayinsu na ƙarshen zamani in ka fassara aya sai a ce haka salaf suka fassara don su ne suke kusa da annabi su ne alkarnul mashfudu lahum bil khairiyya karnin da annabi ya shaida musu da su alheri ne wa in ba'ada fa kullu man wafaqa alkitaba was sunna fa huwa min atba'i salaf kawai kaga malam duk wanda ya dace da alqur'ani da hadisi a cikin addininsa yana cikin mabiya salaf salafi ne in an ce salafi mai bin salaf wa in ba da baina huwa baina humul makan wa zaman ko da an samu nisan tsakaninsa da su zamani da wuri yanzu mu kaga mun yi zamani mun yi nisan zamani wuri ma daban ne wa man khalafahum falaysa minhu duk wanda ya saba waɗannan magabata baya cikin su wa in asha baina zaharanihim ko zaharanihim ko da ya rayu a cikin su wa imamu salafi salih huwa rasulullah waye imam na salafu salih annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam qala allah ta'ala muhammadur rasulullah والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا ونسني سلفنا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم علامة في وجوههم أفسكوكنس من أثر السجود علامة السجدة ذلك مثلهم في التوراة هر التوراة التوراة كالله أنبتش مثال سو ومثلهم في الإنجيل أتكين الإنجيل ما هكا مثال سيزو الفتح وقد قرن الله تبارك وتعالى بين طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فقال الله يا حدا أبيش أبي النبي إن كبا النبي كاب السلف دان شي ما سلفي ne magabaci ne ai ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله أليما kaga wannan Allah ya nuna mana in ka bi annabi ka zaman tuci wanda Allah ya musu ni'ima minan nabiyina was-siddiqina wash-shuhada'i was-salihin duk salaf ne ai magabata wa ja'ala Allahu ta'ata rasul ta'atan lahu Allah ya ce in ka bi annabi ka bi Allah man yuti'ir rasula faqad ata Allah wa man tawalla fama arsalnaka alayhim hafiza nisa wa akhbara anna adama ta'atir rasul Allah ya bada labari in ba abin annabi ba muhbitun wa mubtilun li jami'il amal yana rusa shine muhbit kuma yana lalata duk ayyuka Allah ya ce ya ayyuhalladhina amanu ati'u Allah wa ati'u rasul wa la tubtilu a'malakum duk wanda ya bin Allah ya ki bin manzon Allah to ya bata aikin shi ka rayu akan alkitabu was sunnah ونهانا الله سبحانه وتعالى عن مخالفة أمره الله يحنى مصابة أمرنا سكوتا كوتا الله يتي ومن يعصي الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها ولو عذاب مهين من دي سابا الله يسابا من زان الله كما يكيتري دوكوكين الله to sai Allah ya shigar da shi wuta kuma zai dawwama a cikinta yana da azaba ta wulakanci وأمرنا الله أن نأخذ ما أمرنا به صلى الله عليه وسلم الله يأمرشمو ميريكو دا أبن دا أنبو مي أمرشمو دشي ونترك ما نهانا أنه نمر أبن دا أكهانيمو فقال صلى الله عليه وسلم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا أبن دا يحانيكو كهانو واتقوا الله كجر وران الله إن الله شديد العقاب وأمرنا الله تبارك وتعالى أن نحكم نحكم رسوله صلى الله عليه وسلم في كل شأن من شؤون حياتنا Allah ya umarce mu mu hukunta mu mai da annabi shine alkali a cikin komin na sha'anin rayuwar mu wa narja ila hukmihi mu koma kan hukuncin annabi Allah ya ce fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum ko imani ba na ku yi ba sai kun mai da annabi hakimi kun me da manzo Allah shine alƙali a cikin abin da ya gudana tsakanin ku na sabani thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima wa bayyana Allah lana bi anna nabiyyahu sallallahu alaihi wasallam huwa al-uswatu al-hasana annabi ya gaya mana bin annabi kuma annabi mu shine abin koyi mai kyau wal qudwatu salihah shi ma dai abin koyi na kwarai والنموذج الأمثل والنموذج ونمثالي أبو بقى مثالي نسمع wanda ya fi kyau allazi yajibu ittiba'uhu wal iktida'u bihi wajibi ne a bi shi a koyi da shi Allah yana cewa laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dhakara Allah kathira wa qarana Allah subhanahu wa ta'ala ridahu bi ridahu Allah ya hada yardar Allah da yardar annabi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam baqala والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين وجعل اتباع رسوله علامة على محبته سبحانه وتعالى الله يا سنيا بن النبي علامة نينتي كان صن الله قل إن كنتم تحبون الله إن دي كنا صن الله فاتبعوني تكبي النبي يحببكم الله ai annabi ne yake faɗa kwattabi'uni ku bi ni Allah sai so ku kaji ɗaya wa yakfir lakum dhunubakum kuma za a samu gafarar zunubi wallahu ghafurur rahim wali hada kana marji'u salaf salih inda inda inda tanazu'i shi yasa makomar su salaf in sun yi jayayya huwa kitabullah wa sunnatu rasulihi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Allah ya ce in dai salaf ne in dai sun yi sabani addini alqur'ani da sunna ne kawai fa in tanaza'tum fi shay'in nakira ne shay farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dhalika khairun wa ahsanu ta'wila wa afdalus salaf wanda fi kowa a cikin salaf ba da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sune ashabatul kiram Allah ya yarda da su ajma'in alladhina akhadhu dinahum anin nabi sune suka karba addinin su ga manzon Allah بصدق وإخلاص كما وصفهم الله تعالى في كتابه العزيز da gaskiya da ikhlasi suka ba annabi malam kamar yadda Allah ya fada min almu'minina rijalun sadaqu ma ahadu Allah alayhi faminhum man qada nahbahu faminhum man yantazir wa ma baddalu tabdila yabuni gare su thumma alladhina yalunahum min alqurun almufaddalati alula sai kuma wanda suke biye da su cikin karnoni da aka fifita su na farko alladhina qala fihim rasulullah sallallahu alaihi wanda annabi yace da su khairun nasi karni na ga muku wannan hadisin thumma alladhina yalunhum thumma alladhina yalunhum hadisin bukhari da muslim ولهذا ولذا فالصحابة سبداك الصحابة والتابعون لهم أحق بالاتباع من غيرهم صحابي التابعي الدنيا سوسك في تنتن أبي سوسما دولنسو لما وانا فإتشا أكيد أهل السنة ده. wanda ya fi cancantan ka bi shi a dole shine sahabi da tabi'i mesa lisidqihim fi imanihim akwai shakka akan gaskiyar su a imanin su wa ikhlasihim fi ibadatihim da ikhlasin su wajen bautar Allah kuna shakka wa hirasil aqida kariya da tsaron aqidar su su ne hurrasul aƙida masu kare aƙida wa humatu shari'a lauyoyi na shari'a al'amiluna biha ƙaulan wa amalan wallahi in ba su ba wanda ya isa hau kan wannan sunan walidhalika ikhtarahum Allah subhanahu wata'ala ne nashri dinihi shi yasa Allah ya zabe su don su yada addinin sa wa tablighi sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam qala nabi sallallahu alaihi wasallam tafarraqa تفترق أمتي على 73 ملة الأمة ذاس ربو كشي كشي سبعين دأكو كلهم في النار الأمة نبني أبو ما ماكي يتي أمتي كما يتي دي يوتني إلا ملة واحدة سي ملة هيا ويا ديا قالوا من هي يا رسول الله قال ما أنا عليه وأصحابي milla ɗaya da za shiga aljanna nan su waye ya manzo Allah sai ce wanda yake rayuwa akan abin da nake kai da kuma salaf su ne sahabbai wannan hadisin Tirmidhi ya rawaito shi sahihi ne wa yutlaqu ala kulli man iktada bi salaf salih wa sara ala najin fi sa'ir al usuri salafi duk wanda ya bi magabatan nan na kwarai ya bi hanyar su da manhajin su ana ce da shi salafi shi yasa za ga wani in ya zo ƙarshen sunansa sai ce salafi abin da yake nufi shi mabiyin sahabbai ne da tabi'ai a cikin aƙida da suluki da imani da komai nisbatan ilaihim dan danganta kansa zuwa gare su tamyizan bainahu wa baina man yukhalifuna manhaj salaf dan ya bambanta tsakaninsa da wanda suke saba wa manhajin magabata ويتبعون غير سبيلهم سنة من هنيوين دبا ناسبا ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا ولا يسأ أي مسلم إلا أن يفتخر بالانتساب إليهم بإشبع kowane musulmi bai isa ba sai dai ya yi alfahari da dangantuwansa zuwa ga waɗannan mutane to sai kuma lafazi na as-salafiyya kun ga akwai salafi ko an gaya mana waye salafi mabiyansu to as-salafiyya fa asbaha alaman ala manhaji salafi salih wannan ya zama alam wani abu ne wanda yake sananne shahararre kamar tuta ne in an ce as-salafiyya ana nufin masu bin manhaji na salafus salih wa tariqatihim hanyar su fi talaqqi al-islam dan karɓar musulunci wa fahimihi wa tatbiqi da fahimtar musulunci da dabbaka shi wa bi hadha fa inna mafhum as-salafiyya abinda ake nufi da salafiyya yutlaqu al mutamassikina bi kitabillah in an ce yan salafiyya ana nufin masu riko da alqur'anin Allah wa ma sabata min sunnati rasuli sallallahu alaihi wasallam da abin da ya tabbata suka sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tamassukan kamilan zahiran wa batinan sun yi riko kamili zahiri batini wasa'irina ala nahji ahli alquruni thalathati alula wal muttafiqina asa wal almuqtafina atharahum wanda suke bin gurbin su ila an yarisu Allahu al-ardha wa man alaiha har izuwa lokacin da Allah zai gaji kasa da wanda suke kanta na'am mu je akwai sauran lokaci? nawa kuke sallah ɗaya da nawa na'am to agogona ba daidai ba ne tabnika a yana tafi karfe ɗaya to bari mu fafata kun san so muke mu sauke littafin kuma za mu saka wani fa bismillah bismillah tarifu ahli sunnati wal jama'a ana ganewa kuwa ana fahimta tayyib to ahli sunna wal jama'a ko ba na ce ahli sunna wani ahli sunna ne ai cikakken sunan shine ahli sunna wal jama'a yanzu anan in kun gane ba wani sabon abu ne da aka kirkiro ba kenan in an ce salafiya ko yan salaf ko ahlus sunna wal jama'a su waye waɗannan mutanen farkon dai su ne ba faɗa ba gaba ba ce ai wani baya kungiya ta ba tare muke ba sai dai in baka yi karatu ba kuma an gaya muku duk duniya duk wanda yake bin qur'ani da hadisi a bisa koyarwa waɗannan magabata salafi ne dan salafiya ne me dan salafiya mai yin addini yana koyi da magabatan da suka wuce shine salafiyya din daga salaf ne yayi in baka gane ba sune dai ahlus sunnati wal jama'a da gashi a gabanka as-sunna fil lughati mushtaqatun min sanna yasinnu kunji sanna yasinnu ko wa yasunnu sannan sanna yasinnu ko ya sunnu ana cewa ya sinnu ko a ce sunnu sai a ce sannan fa huwa masnun wa sannan amr bayyanahu in an ce sannan amr ya bayyana abu wa sunnatu fa at-tariqatu was-sira mahmudatun kanat am mazmuma hanya a bar yabo ko a basuka wa minhu qawlu nabi sallallahu alaihi wasallama la tattabi'unna sanana kukula shi yasa ce ce muku sanna ya sinnu sanana hanyoyi ba sunana ba sanana la tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin wa zira'an bi zira'a hadisin bukhari muslim sai kun bi hanyar shine tariqa wanda suka gabace ku taƙi da taƙi zira'i da zira'i ai ɗariƙatuhun fi dini wa duniya kuma haka ne akwai masu bin ɗariƙar magabata hanyar magabata a addini akwai kuma masu bin su akan harkar duniya wa qawluhu man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu duk wanda ya sanna sunnatan ya raya wata sunna yana da lada da ladan wanda ya aiki da sunnan nan har bayan shi min ghairi an yanqusa min ujurihim shay'a ba tare da an tauye ladan su komai ba wa man sanna fil islam sunnatan sayyi'a wanda ya sunnanta wata hanya mummuna sunna sayyi'a ai sira sunna din sira kenan as-sunnatu bil istilah ita ce alhadiyu alladhi kana alaihi rasulullah kawai shiriyar da annabi ya kasance akai wa ashabu da sahabbansa ilman wa atiqadan wa qawlan wa amalan wa taqrira kenan an ce ahlus sunna masu rayuwa akan abinda annabi yake kai da sahabbai na ilimi da aqida da magana da aiki da tabbatarwa shine ma'anar ahlus sunna wa tutlaqu sunnatu aidan ala sunanil ibadati wal i'tiqadati ويقابل السنة البدعة أنا إيه إذا لكن كلمة سنة أنا نفهم سنوني نإبادة دا قدري كما كلمة سنة تنا إيه زمن توا كيشي البدعة شنو يقابل السنة البدعة قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنه من يعيش منكم بعدي wanda ya tsawon kwana a cikinku a bayana fa sayar ikhtilafan kaseeran zai ga sabani mai yawa fa alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'il المهديين الراشدين كو الراشدين المهديين وتا رواية حديث سنن أبي داود تو saboda lokaci za mu tsaya a nan gobe za mu tashi akan aljama'a gobe za mu haɗu ne a can gidana masauƙina sai mu fafata mu game Allah zai tun daga ƙarfe goma na safe ƙarfe goma na safe وبهذا القدر كفاية وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك wannan karatun gaba daya yanzu muna recording ɗinsa da audio ɗinsa da good recording da video ɗin shi video dai za mu ɗora shi akan youtube channel ɗinmu inshallah daga gobe za a fara ɗora shi a wayar kama za ka iya samun shi abu na biyu audio ɗin kuma yanzu na tura malam murshid ta layin shi zan dina to za ku iya sharing saboda a rinka bibiya sannan zan tura wa sautul sunna ko sautul haƙi muktari sautul islam ko mai yada karatun nan za mu tura masa odiyan saboda kar ya bata na bara an samu matsala amma dai bana da abin da mu karanta gashi nan muna muna recorder za mu tura masa ba abin da zai bata ko da mutum bai zo ba ko ya makara insha Allah insha Allah zamu karanta wannan littafin zamu gama shi kuma akwai wasu a baya abinda Allah ya bamu na lokaci wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kamar yadda na faɗa wannan karatu